أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo masu tarin yawa da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikima shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu ikon ci gaba da dauran nan samu ta al'urjuza almi'iyya wanda wannan jalsa ce ta biyar daga cikin dauran nan ko a yau muna ranar litinin 26 ga watan jumadal akhira shekara ta 1445 hijiriya wanda shi ne takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu miladiya isahat muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka ya mana gabakatar da fadan gaskiya da aiki da shi idan ban manta ba jalsan mu ta ƙarshe mun tsaya inda zamu tashi baiti na 40 ko قال المصنف رحمه الله تعالى ما لا yake cewa فجاء طيبة الرداء يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها أكمل في أولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى, المس ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء مدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكنا ثم أتى من بعده في, ها في هذه السنة أقبل من نسب الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بابنة خير, أصب خير صحبه أغنيكو وشرع الأذان فاقتدي به وغزو الأبو وغزوة الأبواء بعد في سفر هذا وفي ثانية غزو اشتهر إلى بوات ثم بدر ووجب تحول قبلة في نسب رجب من بعد ذي الأشير يا إخواني وفرد الشهر صوم في شوأباني نعم وغزوة الكبرى التي ببدر في صوم في سابع في سابع عشر الشهر ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال أشر وفيه زكاة المال خل خلف فدري وماتت بن بن وماتت بنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وأرس الطحر فاطمة على علي القدر وأسلم الأباس بعد الأسر وقينقاء غزوهم في إسر وبعد دح يوم عيد النحر نعم kenan mu tsaya na 56 mu gani in sun shiga ko 56 ne ko mallan yace a baiti na 40 faja'a taibatu rida yaqina iskammala salasa wa 50 mun gani a darasin da ya wuce labarin Isra'i wal Mi'raj ko? Mun gani bayan haka hutuwa annabi sallallahu Alaihi wasallam tun daga bai'atul ula da bai'atul akabatul saniya da hutuwa shi daga makka sallallahu Alaihi wasallam. Shi ne baiti na 39 yake cima min taibatin fa baya uhu sun mahajar makka yau mai min sha'ari safar. wanda suka zo daga madina suka zo suka mai mubaya'a sannan shi annab sallallahu alaihi wasallam sai ya yi hijira ya bar makka ranar litinin wato a cikin shahara a cikin wata na safar wannan nan ne muka tsaya kenan zan mu tashi baiti na 40 insha Allah malai yake cewa faja'a taibatur rida yaqina iskammala thalatha wal khamsina fi yawm al-ithnain wa dama fiha 10 sinina kumulan nahkiha faja'a taiba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo taiba mece ce taiba al-madina an gane ko hiya taiba hiya al-madina da ta kasance madina sunanta me yathrib annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya sauya mata suna yace ka ƙara ce mata yasrib a maida ta me taiba hiya taiba hiya almadina ita ce taiba ita ce madina to ai zaka ga cewa me ake ce mishi mana akwai da aka zo yaki ya suka ce ya ahli ya ahla yathriba annabi ya hana a ce yathriba amma su da suka zo da aka zo dan manahuci ya motsa zuciyarsu sai suka ce ya ahla yathriba abinda annabi ya hana sai suka faɗi ya ku mutanen yathrib shi ne ya ce maka fasha a taibatar rida ya kaina sai ya zo wato madina ridan yana yarjejje abin yarjewa wurin ubangiji shi ya kila abin da yake tabbas haka ne sai ya ce ma iskan malar salasa wa hamsina a lokacin da ya cika shekara hamsin da uku sai ya zo madina fi yau milisnaini wada mafiha ya ce ma ranar litinin ya zo wada mafiha kuma ya zamna a cikinta dama zama kenan ya jima ya zamna a cikin ta dawam min dawam ashar sinina kummulan nahkiha yace ma shekara goma cif muna baka labari bina'an akan wato nasosin da suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake ta hijira ko sai aka yi hijira ta farko aka yi hijira ta biyu shi dai sallallahu alaihi wasallam an gwada mai garin da zai yi gari ne aka mai alama ya gani kamar ta'ifa ne wanda har yaje suka je shi ko ana aka yi wa sarafna to sallallahu alaihi wasallam ba a bashi izinin hijira ba a kullum abubakar in ya zo wato yana sayan hijira sai annabi ya ce a dakata shi annabi wa ya tsaida shi hijira Allah ya tsaida shi ba a bashi izini ba amma annabi an bashi izinin ya ba duk wanda yake da dama ya yi hijira amma daga cikin izinin da ya bada sai bai ba abubakar izini ba ko da abubakar ya bukaci hijira ce a kai dan dakata ashe sallallahu alaihi wasallam so yake hijira da wa da abokin shi ai ka sa abubakar ya isa abokin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce iz yaqulu li sahibihi ka tana lokacin da yake ce ma abokin shi shaida ta Allah an gane ko la tahzan inna Allah ma'ana wannan ita ce abota ta kirki ba abota ta zamani ba ta manahuci eh mana abotan zamani illa man rahimar rabbuk manahuci yahi yawa entere yahi yawa eh in babu wani entere da nake bize da kai babu abota ni da kai in ba mana huta ka banke babu abuta ne da kai shi ne ya ce wannan aristotle ne ko aflaton ya ce a sadaka ko kama shiga falsafa ya ce abota ta rabu kashi nawa kashi uku a sadaka mabiniya alal manfa'a wa sadaka mabiniya alal muta wa sadaka hakikiya shi ma da yake kahuri ya gano a abotakar daban-daban ya ce akwai sadaka wadda aka gina ta kan mi 'yan tere a yan nantere bnb zai kawai ina ganin wani entere gare ka kai makara ganin wani entere a kaina sai mu zo mu kulla abota a lokacin da enteren na ya watse an watse an gane ko wasu sadaka mabniya alal muta akwai kuma ta sentiman sentimental amice sentimental yayin sentiman wanda ake bize an kulla shi da sentiman ya kare shi kenan an watsa ta sai ce ma wasu sadaka hakikiya ta kirki wahiya sarmadiyan wa abadiyan ila yawmil qiyamah yace to ita wannan doguwar yiwa ce har ƙarshe kawai wucewa take doguwar sadaka ce wadda aka gina ta akan wato shine ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi ko sune zaka ga abota ta kai mu har aljanna insha Allah an haɗu dan Allah aka yi soyayya dan Allah aka rabu dan Allah an gane ko to wannan har alkashin alarsha a Allah subhanahu wataala zan ta kai mu kuma ha aljanna an gane ko ikhwanan ala surere mutaqabilin an gane ko wanda ake yin ta da zuciya daya da zuciya daya ba ta manauciyo ba ta komi ba ana ba da hikaya shi ma wani filosof ne ko wani makamancin sa irin wannan sai ya samu menene hysteria ta wannan cutar mantau take ko menene wanda kwalwa take formate an gane ko kwalwa ta shi ta yi formate bai san komi ba wanda in kace mai misunan ka ce ni ba sani ba wane ne ni da ya tashi ce ma yake wane ne ni an gane ko da ya tashi to akwai abokin shi wanda abokin shi ne yan tim laila naharan suna tare kowane lokaci tare suke an gane ko sai ya ce mi sai ya zo ganin shi bayan ya halhado ce mai an tala'a riska walakin ni ashuru anni uhibbuka hubban shadidan yace ni ban san ka ba kai dai wannan wane ne kai amma a raina ina ji ina san ka so na kirki ina san ka sosai to kaga wannan ita ce sadaka hakikiya wanda zan mu ganta a nan gaba cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mu'aha tsakanin muhajiri da al'ansar kaga yanda ake yan uwantaka kenan abubakar annabi sai dakatar da shi wannan sai da suka zo wato annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce maridan da ya taso yana yardaddi wato Allah subhanahu wata'ala ya bashi dama ya ce je kaka yi hijira kina Allah ya yarda da shi ya bashi dama ya zo ya hijira ya qina ai abu ne wanda ya tabbata a cikin wato kutub iskan malal thalatha wal khamsina a lokacin na annabi ya cika shekara 50 da da nawa da uku kina ya baro maka yana da dan shekara 53 an gane ko fi yawmil isnaini ai ranar litinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka an gane ko labaru sun watsu a lokacin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina afwan ya shigo madina ya bar makka ranar litinin ya shigo madina ranar litinin an gane ko amin yawancin hadisi ko na baya rana darasinmu na ƙarshe kenan kuma hadisi na ƙarshe da muka rawaito wadama fiha 20 wadama fiha 10 sinina yace ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna a Madina shekara goma har ya rasu a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani a Madina ya rasu lokacin da aka zo fatahu ya sahabbai suka yi ai kaga an sha wannan muhajirin da ansar annabi ya tarwa ma wato ƴan makka da kewayen su wato menene ganima sai suka fara cewa gashi gashi gashi gashi ya zo yana raba masa ganima mu ya kyale mu wanda mun yi bayanin shi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ba na isko ku batattu ba kuna mane Allah ya shirye da ku ta hanya ta shin kaza kaza ya ce in kun ga dama ku rama mana ku ce shin ba koro ka ba kai suna cewa Allahu wa rasuluhu aman tabbas Allah da manzon shi su suka fi cancanta sai mi su ba mutum gode an gane ko yana ya ce kun kun gana ma kuma kurama ku ce shin ba koro ka ba ka yi maka taimaka ma ka san ba kowa suka ce Allahu wa rasuluhu aman ba su ce ba komi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi kuke tunanin mutane su she da dukiyar duniya ku kuma ku koma da rasulullah ga raku sai suka yi murna suka ji daɗi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ya rasu madina ya rasu an gane ko kummulan kenan cika kun shekara goma na hakiha wato akan ruwayoyin da suka tabbata haka zalika daga cikin ruwaya ruwaya abdullahi bin abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'itha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li 40 sana an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 40 fa makasa bi makka 13 13 sana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna a makka shekara goma sha uku yuhi yuha ilaihi ana mashi wahayi a makka summa umira bil hijra daga nan aka mai umarni da ya hijira kaga hijira annabi sai da Allah ya mai umarni da ya hijira fahajara ashar sinina sai ya hijira ya yi shekara goma yana mai hijira can wa mata wa huwa ibnu talatin wa sittina sana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangiji yana dan shekara yana dan shekara 63 wannan hadisi abdullah bin abbas ya rawaito shi kuma wato hadisi ne ingantacce sannan baiti na 42 mala ya ci gaba da cewa akmal fil ula salatil hadari min ba'di ma jamma fasma'a khabari akmala annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika fil ula kenan ce nan sala ta harko bayan yayi hijira bayan yayi hijira an cika mashi kenan ya cika salatul hadari sai ya cika sallah cikakka ta zaman gida an gane ko salatul hadari kenan lokacin sallah duka da aka sauko annabi sallah raka nawa nawa ki biyu to amma a shekara harko ta hijira sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka cika azhar la'asar isha ta koma nawa hudu hudu shine aka ce ma akmal fil ula salatul hadari ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa furidatis salati rak'ataini summa hajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an an farlanta sallah raka'a biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma madina sai aka farlanta ta raka hudu an gane ko wa taraka salati safari alal ula sai aisha ta ce mana aka bar sallar balaguro akan farlar ta farko kenan raka'a nawa raka'a bibi an gane ko za a yi ta raka'a bibi in kuma ta zaman gida ce wato ta dawo hudu daga nan bayan shekarar nan ta farko shine yace ma akmalu fil ula salatil akmala fil ula salatal hadari ya cika sallar zaman gida a shekarar shi ta farko bayan hijira min ba'di ma jama'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi mi yayi sallar juma'a an gane ko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar juma'a kenan fasma khabari sai ya ce ka saurara da kyau ka fahimta labarin nan da nake baka an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato ya fara sallar juma'a a bayan ya yi hijira wanda zan mu gani cewa wasu suna ganin mu'arikun suna ganin cewa a makka ma ya yi to amma abin da yake shi ne wato ya yi tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar juma'a juma'a ta kama shi a wadin an gane ko to wani kwari ne ya kama shi a nan ya tattara mutanen da suke tare da shi suka yi sallah an gane ko suka yi sallar juma'a a nan wayan kan cewa abin da yake nuna haka cewa ba su samun damar yin ta a takurar da ke da kwai a makka ha a haɗa mutane a yi kiran sallah a yi hudu ba a yi sallah iske an samu damar yin ta to amma yanzu an yi hijira a hanya wanda suka musulunta sun taho su wane ne sun taho mun fahimta wasu sun biyo su wasu kuma sun da ai hutuwar da suka yi da harko su mine ne su kaɗan ne amma kan su iso akwai ruwaya ta tabbata sai da jama'a suka biyo su hatta da suraka suraka bin malik ai shi mun yi bayanin shi ko shi ma dai ya ce zai biyo su amma ya ce su wuce yana isko su an gane ko wanda suraka bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam har yake ce mashi na ganka kana yawo kana ba ibiyar da kayan sarki na kisra yace kisra sarkin kisra a gaga har yanzu kamar a ce ma ne kana yawo da mi da motar wa Putin mota Putin kaka ai akwai kana Niger ɗinka da makarar ɗinka a ce an ganka kana yawo da mota Putin ko kuma ta Kim Jong-un ka gani ai ba wai Putin ba ko motar Chadi aka ce an ga kana yawo da ita ita ma annabi ya ce an gan shi suraka yayi mamaki ai a lokacin Umar ya tabbata an kawo kayan Umar ya ce ainihin suraka bin Malik ina suraka dan malik ya ce gani umar a nemo shi ya ce amshi kasa ya sa kayan ya je ya dawo ya ce to hudu dama annabi ya ce ya kanka da su wannan kuma gashi ya tabbata walki annabi ya wannan ru'ya annabi afwan vision na annabi ta tabbata yanzu hudu ya ce haƙƙin al'umma ne haƙƙin musulmi ne lokacin umar an ba suraka wannan kayan na kisra kenan shine wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan juma'a da yayi da jama'a a hanya ita ce juma'a ta farko da aka yi jami'a cikin jama'a sai malam ya ce ma summa bana summa summa banal masjida summa banal masjida fi quba'a wa masjidal madinatal gharra'i daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso quba sai ya gina masallaci da ya gina masallaci sai ya ce ma wa masjidal madinatil gharra'i bayan masjidin quba ya gina shi sai ya gina mi masallacin madina sallallahu alaihi wasallam masjidul quba wanda aka sani ne na quba quba batta da nisa daga madina sharan gusum an gane ko daga masallacin annabi sharan gusum batta da nisa kamar ka a shigo gari ne haka ya tsaya yayi iskal a nan quba an fahimta ko to kamin ya ida isowa cikin garin madina to a nan kuma ya yi 'yan kwanaki wanda an samu wato sabani wasu suna cewa kwana akwai wanda suka ce ya yi kwana goma sha uku sha hudu sha biyar har sha tara an gane ko amma da yawa daga cikin wannan an ce ya fara ne daga zakumullahu khair ya fara daga ya iso kuba ranar litinin ya bar kuba ranar juma'a an gane ko to wannan kenan a zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana isowa kuba da miyahara gina masallaci shine malamai suka ce al'umma in za su yi sabon zama wuri abinda suke fara yi shine masallaci kala a zo misali zaman gari ya kama ko ko a ce ko da yanzu babu irin wannan kaura ko a ce an kaura gaba ɗaya gari kaza yaki ya ci su zan ga garuruwa da yawa ai yaki ne ya ci su suka kawo garin su eh ko yan gudun hijira to abinda ake so yanzu sai gudun hijira abinda ake so da kun zo wadi kun zo kwari kun zo farfajiya ta zama kan kowa ya gina gidan shi abinda ya kamata ku hara gina masallaci har shi yasa malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo kuba mi ya hara an gane ko sai ya hara gina wannan masallacin ai shine Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin Qur'ani lamasjidun usisa ala taqwa نعم من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين shi masjidin quba wannan ayi an kawo cewa wato bayan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam kamin ya je gazo ta tabuka yana shirin zuwa gazo ta tabuka wasu 'yan daba ko in ce wasu yahuda suka gina wani masallaci suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu mi sallah ya musu uvertir an gane ko su kuma manahuci ne suka yi suka gina masallacin ne sun nuna sun musulunta suna shirin in ya zo uvertir sai su mai wuf su kashe sallallahu alaihi wasallam an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ina shirye-shiryen zuwa yaki ku yi hakuri in na dawo daga yaki zan zo a bude shi zan zo in maku sallah a bude shi ayi uvertir din masallaci kai ba yau ba ake makar wallahi wai kawai da ya zo uvertir kawai su buge shi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dawo suka zo suka yi rafelan shi ya ce to gashi nan zuwa sai ga jibril ya zo la ta fihi abadan aka ce mai kai ka kuskura ha abada ka je ka tsaya wannan masallacin haka yi sallah ka sani masallacin da aka gina alal taqwa akan tsoron Allah tun harkon ranar harkon da aka gina shi akan tsoron Allah aka gina shi shi ya fi cancanta ai ka je ka tsaya a cikin shi kai sallah sai Allah ya ce fihi rijalun fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin akwai wasu mazaje a nan kuba suna son tsarkaka Allah yana son tsarkakakkun mutane daga nan annabi ya umarni a shi a roshe masallacin a mai da wurin kanisa a mai da wurin wurin zub da shara a yi kaza kaza a yi kaza kaza tunda masallacin ba a gina shi ba kan mi kan tsoron Allah an gina shi kan wani hadafi na zalunci an fahimta ko to shi wannan mutanen kuba wasu malamai suka ce Allah subhanahu ta'ala ya ce masu akwai mazaje masu son su tsabtata Allah yana son masu tsarki wallahu yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tsarki tsarki kala biyu ne akwai tsarki na jiki akwai tsarki na zuciya to sai ka hada duka biyu kai saboda duk ibada ka in bata hada wannan tsarkin guda biyu ba bata shiga an gane ko mutanen ku ba wasu malamai suka ce daga cikin tsarkin su na wannan na jiki bayan sun yi bayan gari an gane ko kamun su wanke bayan gari sai sun fara kyatsewa sai su wanke ka iya kyatsa bayan gari a yanzu wallahi ba kowa bai iya eh mana yanzu ba kowa bai iya now a ka tayi gona ka iya to in dai ka wani a gona ka iya to shi ka san ai shi istinja wal istijmar ne in kai istinja ka tsarkaka in ka kyatse da kyau ka tsarkaka in ka wanke ka tsarkaka an gane ko to su sai suka yi mi aljamu aula min tarhi suka hada su kyatse kuma su wanki ai ka san ko akwai tsafta tsafta ta kai tsafta an gane ko ko kuma in zamanin yanzu ne tunda yanzu ba kyatsewa ba ake sai mu ci ma fafiye wannan na dushi fafiye ilmine ne ba lotis ba lotis ba da shi ake wakiwa fafiye hygienic ko toilet paper to kaka da wannan fafiye hygienic ne yake cewa shi na dushi eh zaka gani dush kawai babu alama wannan gashi na rulo karsa yadda zaka yi dashi an kai shiga dush din nan ba ka taba shiga shi ba ka gani kai isko ba fiye ne kadai ko sai ranka ya bace wallahi kawai gani za ka yi kai ko kawo ko gyuha bai wuta ba sai ka nemi ruwa dole dole sai ka nemi ruwa a akwai matsala kagani akwai akwai wannan Allah mana gafara kai wannan sai a hankali wani bi wani bi ka san hatta da irin wannan abubuwa in baka iya su ba akwai matsala eh sai ka zo wurin kai kai ba fe ijenik kai kuma ka bata cikin ka kawai al'aula in ka je ka ga dushi sai ba fe ijenik ku to ka dauke dan fiya watan ka uku ko hudu gane ko in babu sahani a wurin in kuma ka goge ka ji baka samu nutsuwa ba shiga kai wanka ai na wankan kusa yake haka ne ko za ka sami irin wannan a otel-otel don wannan a wannan ma mun gashi cikin raji son ba an sashi da dai wannan laidu shi din nasu kidan kaga su ƴan kuma sai sun yi mi sai sun kyace sai su wanki an gane ko kai ma yanzu in ka ji zaka iya ka kyatse sai ka wanki cikin tsafta ne in kuma baka iya kyatsewa ba kuma ka bata kanka kawai je ka wanda ka iya Allah ma da gafara an gane ko sai malam ya ci gaba da cewa wa masjidil madina talgharra'i sannan sai aka zo aka gina masallacin madina masallacin madina kamar yadda muka gani a cikin sira lokacin da sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina ya aka yi kowa sai yake cewa mi shi zai sauke annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai sauke annabi sallallahu alaihi wasallam abu ubaida ne sauke annabi ko abu ayyub al-ansari na'am abu ayub al'ansari lokacin sai yake shi a ran shi wane ne abu ayub da zai zo tarba annab sallallahu alaihi wasallam waye shi a cikin mutanen madina sai ya sha baya shi ne hadisin da muka wadi wancan satin ne ko mantawa da alillahi rafa'ahullah duk wanda ya kaskantar kan shi dan Allah wallahi sai Allah ya daga shi kakka nuna kai kai ne ku sai ku menene sai ku ilimi sai ku karatu sai ku izza sai ku gidan wane ne kuɗi sai ku a wannan yayi sai ku shene sai ku ba baka sha hawa abu ka kwantar da hankalinka kakka daga kanka ka kaskantar da kanka dan Allah ba a yi cewa kowa ba sai ya shahara a duniya ba a yi ba ba a yi cewa sai an san ka ba a duniya wannan matsalar ta yi shiga cikin ɗaliban ilimi masu da'awa yamu yamu kowa da ya fara dawa so yake sai kowa ya san shi so yake sai kowa ya san da shi ka tsokano wancan ka zagi wancan ka zagi wancan duk neman suna waye saka kai da kake kira dan Allah waye kai ka zage zage Allah subhanahu wataala ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kuma da ka fara dawa ka wanda zaka fara atake sai wani shahararren malami wanda ya shahara a gari sai ka zage shi sai a fara watsa ka tami ta facebook ta staci kana zage-zagen malin ba shi kenan sunanka ya fito kai abin da kake fata kenan kalka kuskura rudi da wannan ya doke ka wallahi zaka kasance in dai wannan ke dokan ka zai kasance ranar tashin kiyama an ce ma wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mai mun gafara wallahi masu shiga da'irar da'awa wallahi fage ne mimi mai talallabiya talallabiyar shi abu na farko kai ka sani sai kuma ka take sani sai ya zama toya ne zaninka abu na biyu kuma sai ka zo shaidan ya shaye ka kawai neman suna kake ilfoki a sanka yadda aka san malam wane kai ma malam ne kai kuma tarkata batata duka yaushe ka fara karatu wanda masail diniya ko kaza baka sani baka shiga wannan a matsayinka na ɗalibin ilimi ɗan ƙaramin ɗalibin ilimi zo tsakaninku ɗaliban ilimi ku yi muraja'a ku kamar yadda muke haka da nan dai muraja'a muke wallahi ba karantarwa bane muke kowa ma ya je sani muraja'a ce muke mu tunatar da junanmu mu sani ku sani abinda muka mance mu tuno abinda bamu sani ba mu nema gaba daya in Allah yayi zaka zama malami zaka zama in bai yi ba ta yadda za a yi ka zama ba malumta bace bitu din muraja'a ce za ka yi ka sa a kanka kullum wannan an gane ko kalka nemi mi kalka nemi wannan to in kai haka Allah subhanahu ta'ala zai daga ma manzila in ma a duniya in ma a lahira in ma duka bi to wane kake fata fiye da haka wane kake fata fiye da haka shi wannan shine dai Allah subhanahu ta'ala ya daga ma manzila duniya da lahira to shine kawai ka kwantar da hankalinka ka kaskantar da kanka da Allah sahabi jalil sai ya kaskantar da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mi ku sake ta fa innaha ma'mura ku sake taguwan nan umarnin ta ake jaye ake da ita umarni aka bata ita ke tahiya inda rasulullah zai sabka canza ta da farko sai ta hara sabka ina inda rasulullah zai gina masallacin shi ai ba gida ta hara kai shi ba wannan ma ishara ce kan me ake hara yi masallaci bayan ya hoyi na uba ɗan kiluluwa kusa da kusa kuma da ya zo mi tawara sabka inda za a yi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan wurin nawa ne ne wurin nan wannan garkar ko a ce gona-gonan nan ko hilin nan na waye aka ce na wasu yara ne marayu guda biyu sahal da suhail ko rasulullah ya je ya sai wurin nan sai da ya sai wurin ba ce a yi ba a yi masallaci ne za a gina kawai a gina don kalka zo ka gani mine ne mutum da hilin shi ka ce kana son gina masallaci ya hana ka ka galahin shi a ce a mutane yanzu ba su san addini ko sai da ma in bai ba bai da laifi eh milkiya ta mace khasa ce tashi ka duba in rasulullah zai sai hilin masallaci wurin marayu a madina inda lokacin madina ta zama tashi waye ba ya sai hili ba na mutane inda na mutum ne dole sai ka sai shi mu fahimta ko a lokacin rasulullah ya sai hilin nan sallallahu alaihi wasallam sannan taguwa ta yi mi ta yi gaba a cikin ginin masallaci da aka dinga yi hadda manzan Allah aka dinga dokan buraguna ana dorawa an gane ko da shi aka dinga yi ginin masallaci shi yasa a kullum a kullum ina makaina da ku yan uwan nasiha kan kalka kuskura za a yi demaran mota ta aikin alkhairi a tahi babu wannan ɗinka da za a motsa gidauniya ta aikin alkhairi quel qu'en soit le minimum de choses kanasa hadisin wancan annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai taba yin sadaka ba ko mun karamtar ta ko da dabino ne yace sai Allah subhanahu wataala ya rene ta kamar yadda ɗayan ku yake renar taguwar shi ko kuma ɗan dokin shi kaga ai manyan abin hawa ne lokacin in kare ne su suka girma sun zama mami dukiya sai ya ce har sai ya girma har sai ya kai girman dutse ko fiye da haka da biyu da in ka bada sadaka fi sabilillah to kakka bari a yi aiki alkhairi babu wannan dinka percentage dinka bi amwalina wa anfusina insha Allah an gane ko to ka duba rasulullah da shi aka yi gini shi wa ka duba rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sarki duk wani sarki mai shin sarauta a duniya mun fahimta rasulullah in ya so ya ce ruwa ma sai an tamna a bashi ya sha bashi za a yi komi in yana so mu bar ma kan cewa a sa daga haƙƙin Allah daga haƙƙin sahabban shi komi in yana so yi bashi za su yi in kawai kullum kwance yake saman matala ana ɗaukar shi da gado haka ana yawo da shi duk inda za shi haka za su bashi in mi yake so yi bashi za a yi an gane ko amma ka duba da shi ake ɗauko buraguna ana gini eh ana ɗauko mi firaguna ana gini mu kuma yanzu in sharan masallaci za a yi mu ce a zo a yi gangami a yi sharan masallaci Allah mana gafa yake akwai ruwaya da ta kawo cewa wannan wanda ya dinga yi a lokacin gazwata handak ana gini Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira akwai wanda suka kawo cewa a nan ma ana ginin masallaci yana Allahumma la ajara illa ajrul akhira farhamul ansara wal muhajira babu wani lada sai ladan da za a samu na lahira babu wani aiki da zamu yi mu samu lada in ba aikin lahira ba sai ya ce ka yi rahama ka ji kan muhajirai da ansa baiti na 44 summa bana min haulihi masakina summa ata min ba'di min ba'du fi hazi sana نعم أقبل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا bala yace ma sannan bayan haka yayi masallacin sai ya gina kewayen masallacin nan masaki na hu mazamnan shi gidajen shi ai gidaje ne hujrawa ne hujrawa ne hujrawa ne summa ata min ba'di fi hazi sana bayan wannan a cikin dai wannan shekarar dai sai suka dawo suwa aqbala min nisfi alladhina safaru wannan aƙallu afwan aƙallu ne ba akbala ba aƙallu ko aƙallu min nisfi allazina safaru kaɗan da rabi kamar bai kai rabi ba ƙaramcin rabi wanda ba su kai rabi ba wanda suka yi bulaguro ila biladil hubshi na hajar wanda suka yi hijira yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gina gidajen shi a kewayen masallaci anan abinda zaka sani ba daga yin masallacin ba annabi ya kewaye gida nawa tara ba haka ba aka yi a lokacin da aka yi masallacin gida biyu annabi ya yi gida ɗaya nawa sauda ɗai kuma yana shiryawa za a kawo aisha mun gane ko kenan duk in zai ƙara aure ne sai a yi ma wata gida ko bayan ya kara sai a mata gida sai ta dawo ta tare saboda gidajen annabi kewaye suke da menene masallacin shi sallallahu alaihi wasallam an gane ko kenan anan gida nawa yayi da farko gida biyu yayi na sauda da na aisha an gane ko bayan wannan sai wanda suka yi hijira kaɗan daga rabi wanda ba su kai rabi ba aƙallu min nisir wanda ba su kai rabi ba sai suka dawo da suka ji an ce annabi ya yi hijira madina ya kawar madina ina ina zama habasha kuma ga madina garanti ga inda annabi yake ai duk daɗin habasha ba ta kai ba kusan annabi sai fi kaɗan daga rabi wanda ba su yi da kai nawa ba ba su yi da kai rabi ba sai suka tattaro an gane ko mun gansu a cikin wannan mutum tamanin ko daga cikin maza daga cikin mata kuma mace goma sha biyu to da suka tashi dawowa ruwaya ta zo cewa akan wato maza da suka dawo mutum talatin da uku suka dawo cikin tamanin talatin da uku nawa kenan bai kai rabi ba mata a cikin wannan suka dawo ɗawo nawa mata suka dawo su takwas a cikin mata goma sha sha takwas afuwanu mata su goma sha takwas ne takwas suka dawo su ma kaga bai kai rabi ba ai sha tara ne rabin tara ne rabin sha takwas ko sai takwas suka dawo kenan kaga namiji talatin da uku da mata mata takwas sai suka dawo shine ya ce ma aƙallu min nisir kaɗan daga rabi wanda bai yi da kai rabi ba an gane ko sai suka dawo suka baro suka dawo madina mun fahimta ko suka haɗu da annabi shine sai malai ci gaba da cima a baiti na 46 wa fihi akha ashraful akhyari bainal muhajirin wal ansari a cikin wannan ne wato fiyayya halitta wa kenan sallallahu alaihi wasallam akha sai hada ɗan uwantaka tsakanin muhajirai da ansar lazim mu har bayanin kai uwantaka abukantaka ta kirki ko annabi sallallahu nan zan buji kadan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai suka haɗu wato cikin dar anas bin malik ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kirawo muhajirin ya kirawo ansar muhajirin wanda suka zo an gane ko ya hada su da ansar ya ce masu wannan mutum wannan gomiya tara ne 40 muhajirin 40 ansar ya ce wannan 'yan uwanka ne ɗan uwanka ne na jini lokacin ka an haramta wannan ɗin na ko ya ce ‘yan uwanka ne na jini har gadon ka yana iya ci kaza kaza ka kula da shi sai ya suke ka saboda in ka bar garin baka san kowa ba baka da ɗan uwa prosh hira zai dame ka an gane ko amma da ka zo da ka zo sai ka samu wa sai ka samu ɗan uwa ɗan garin ko ba komai hira ta rage an gane ko to in kun baka samu dan uwa ba dan garin ku wanda kuka sani to ka samu dan uwa a nan wanda kuma ya zama ma menene waliyul hamid masoyi na kusa yanzu kaga misali mala abdurrahman da yazo ya isko sufyan ya isko saifullah ai kaga mala abdurrahman ya isko sufyan da saifullah a gari ya dan rage ma kewa kada haka an gane ko shi kuma abdullahi da ya isko ya isko sufyan sufyan kuma sai ya zama mai dan uwa na kusa kaga shi ba yana rage kewa irin wannan misali amma tun sai ka zo ka isko kanka gurba kawai kai bako ne gogon da ka sani duk kuma kowa kawai ya zama mami a busan kam ɗarira ya ɗaura huskar shi kaga ai zaka shiga haira to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan gudun kasta shiga wannan abin sai ya ce ku zo kula da ƴan uwanku kenan kaga kai a matsayinka na bako ga ɗan gari ɗan uwanka ne ka bari a zalunce shi ka bari ya shiga matsala to sai ba a samu wannan matsalar ba ko kaɗan an gane ko sai da aka san kowa ulul arham baduhum aula bi badin fi kitab fi kitabillahi daga nan sai mirasi gado ya huta daga wato wannan ukuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada amma talman ke sun yarda sun yarda da wannan ukuwai sai da Allah ya yabe su wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayhim an gane ko wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ya yabe su yace wannan wanda dai suka maye addar kenan gidaje suka maye shi da imani wato ƴan Madina kenan yuhibbuna man hajara ilaihim Allah ne ya sheda wa yace suna son wanda suka zo gare su kai Allah yace kana son wani ai ka son shi yayi ka sanin zuciyar taka yanda take ya yi ka sanin yadda take yace suna son wanda suka yi hijira suka zo gare su sannan ba su bukatar wani abu a cikin abubuwan da suka ba su haja wata bukata na a dawo musu ko wani abu sun ba su ne dan Allah ƴan uwansu sai Allah ya ce ma mi abin da ya dadi wa yusununa ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna da bukata personal sai su daure kansu dan su haska ma ƴan uwansu sai suka zama makansu mi hutula ka san hutula da an cewa na hutula ne kai hutula ai kaga in kashe ka taba amfur ya yake zahi yana hutula tana kona kanta amma sai ta yi mi sai ta haskaka muku duk inda aka kunna hutula ku haske kuke gani lahiya lau tartar abin da kuke so kuke yi amma ita hutula karan kanta kona kanta ne take amfur sai da shaukin kura yake kama shi a kai ka san zahin kura yadda yake to amfur sai ya bada saukin kuran tsawo kuma in ka taba shi jima a kunna gumi yake yana kona kanshi kai kuma me yake ba yana haska kama to sai da suka zama makan su hotila suna tsananta makan su ko da ya kasance bukatar tana son su ina so kana so sai na gami sai na gani kai dan uwana kana so kuma ni ma bukata ce baka niki ba shi bane ana ba da ruwaya ko su sun zo a sahara suna tahiya a sahara sai kishirwa ta yi mi ta kai su an gane ko wani mutum da ya zo sofan sai rugo ya isko na horkon zai ba shi ruwa ka duba kishi ruwa ta kai ta ta kashe sai ce a'a ga wani can gaba ya hini taku ruwa shi ka ka fara bashi in ya sha sai ka kamun a kwance yake bai iya tashi bai iya tafiya ga mutuwa fa ta zo ya zo na biyu din ya ce wancan na gaban ya hini taku ruwa iske shi in ka bashi sai ka dawo ya je na ukun ya mutu ya dawo na bin ya mutu ya dawo na ɗayan ya mutu duk kishuwar ce ta kashe su wanda menene nan muke son kwatantawa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa in aka ce ma wani dan uwa ne dan uwa na jini ko na musulunci to wallahi ka tabbatar ka mashi ko ma menene saboda wata rana neman shi za kai ka rasa shi kana shauƙin ganin shi nawa da gare mu wanda muka rasa yan uwanmu kuma muke buƙatar ganin su sun tafi to tun da daman tun da daman ka yi shi akwai wani malami wasim yake cewa aqul laka uzran ya akhi waghfir li la akhi yace ina ce ma uzuri kamar da uzuri kamar gafara dan uwana yace a cikin bayanin shi ni ban ni son in gani wai kana zub da hawayenka na na mutu a saman gawata yace yo amfanin mi zai mani ci ina son ka zub da mana hawayen tausayi a ina raye karun gumoni hawayen idan ka da sa kan ka faɗa ta na tausayi wannan shi nike bukata shi na san ka tausaya bane haka ne amma bayan mutum ya mutu ya san kana mashi kuka eh in ma kai ni ha ni ya hai sai ya zama azaba ce za a mashi to mu rungume yan uwan mutun da ransu mu so juna mu so soyayya ta musulunci tun da ran yan uwan mu kamun mu tahi to huta dole ne daidai sai mun bar su ko sai sun bar mu akwai sasar ka yi ta mara kuka bayan na mutu eh watakila lokacin da ina raye ina bukatar taimakon ka ka hana mini sai na mutu kuma ka mara kuka akwai sasar mi zai kara mini ba san ko mun gane ba ya kasance wani malami shi ma yana ba da labari wani yaƙi da aka yi ko shafon ne ko ina ne wani yaro ya ɗauko ƙanan shi ya goyo shi a mace wanda ana neman wurin da za a binne shi sun zo da wani soja ana neman ana haka rami abin da ɗan yana rike da shi yana goye da shi soja ya ce mai mi sabke shi mana ka huta sabke shi ka huta a ida abin da shi yaron kun san ya ce mai innahu akhi laysa bi saqil dan uwana ne ba bai da yauri shi dan uwana ne bai da yauri sai da suka maida shi shi'ar din su lokacin sojawan suka maida shi slogan dinsu innahu akhi laysa bisaqi in kana son ka zaburar da mutum kasan slogan zabura ne ko sai ka ce innahu akhi laysa bisaqi kawai sai a yi gurumiya ka duba gani me yace innahu akhi laysa bisaqi france ce guda wanda sabo mil milkwa mil france an gane ko france guda ce amma ta mil france ka ɗauki ɗan'uwanka yi ɗan'uwanka ina ma nauyin sheki ka ce ya takura ma takuri ya takura ma dan ka kai ya takura ma ne eh in baka kai bai je ya takura ma wani dan mi kawai ka dan uwanka ni kullun ni zai kira ya kira ka eh dan mi bai kira ka ba Allah ne subhanahu wataala ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskin ka ba dan uwanka na kusa haƙe shi da miskini ka sani wa dukiya in Allah ya baka ita ba haka kadai ba aka ba kuma kan mu ce dukiya dukiya ka duka duka sai mai dukiya da yawa kana da mil faran dan uwanka yana bukatar 50 kana cikin mai dukiya dole ka bashi wa ati zal qurba haƙahu Allah ce haƙƙin shi ne zaka bashi ba wai sadaqatuhu ba aka ce a haƙahu haƙƙin shi ne Allah ya ɗauka ya biyo ta hannunka bashi dan mi zaka rike ka ce dan uwanka ya takura ma duka wane ne shi duka mine ne shi dan uwan naka ko ƴan uwanka gaba daya in ka ɗauke su duka ka ɗora akan ka nauyi suma ko roshewa za ku yi babu wannan amma mu yanzu ka ga wani wayo Allah mana gafara dan uwan Allah ya hore mai kawai dan uwan ka yana neman mi bugaggen ATM bawan Allah ya rasa kudin bisa ya rasa kudin resto da kele yake zuwa ecole kai kuma normal kake kuma yana nema gare ka kawai kaya ya buska ni ma diya na sai ishe ni ni ma diya gare na ai zaka ga diya zaka ga diya so nawa zaka samu wannan diyan naka ka mutu ka bar su shi wannan shi zai tashi ya kula da su so nawa ake samu ka mutu ka watse zai su kwararo kwararo ya tattaro yan banza ya kula ma da su Allah mu da gafara subhanallah na'am kenan kaga daga cikin ukhuwa ta musulunci kenan daga cikin wannan ukhuwa wanda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da imam bukhari ya rawaito daga anas bin malik cewa abdurrahman bin auf da ya zo madina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada shi da shi da sa'ad bin rabi'a al-ansari yace abdurrahman bin auf daga yau kai da sa'ad bin rabi'a al-ansari yan uwa ne an gane ko sa'ad bin rabi'a al-ansari kusa me yayi zuwa ya ce shako abdurrahman ne suka zo gida yace kalli mata na zabi wadda ta ma in sake ta kaura zo ga dukiya ta zan raba tsaka daidai abdurrahman ka ɗauki rabi ka ɗauki rabi ka je kai kasuwanci ka ja ka duba ha abin ha ya yi girma matan ha ba cewa ba zo in sakan ma ɗai ka aura a'a kai zan ka kalla wadda ta burke ka ita zan saka kaga ai ko ba komi ka san dai an doke amarya amarya ko dai wanda ta dai hukunta ma a rai ta za ka akwai dan garaje ko kuma yaje ya doke ba uwan garke kuma ita ta hukunta ma a rai an gane ko amma yayi tahaddi yace doka zaba ka aura dukiya zan raba biyu Abdurrahman bi yace mai barakallahu fi ahlika wa malika Allah maka albarka a cikin iyalinka Allah maka albarka a cikin mi dukiyarka sai ce dullu ne ila soq kawai kula mana hanyar kasuwar gari ni dan kasuwa ne na iya kasuwa Allah sa albarka a ciki an gane ko sai ya gwada mashi kasuwa Abdurrahman sai yake sai da abubuwa daga cikin wasu misali cuku da makamancinsa haka da nono da wani kitse haka yake dai sai da bayan lokaci kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga Abdurrahman ya ga Abdurrahman da abin wani masara masara haka kamar lalle za a ce eh nan ne suka rawaito cewa an mutum ya aure lalle yake sha na'am sai ga shi da abu abin lalle sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me wannan ya Abdurrahman sai Abdurrahman ya ce ma annabi na aure mata daga cikin al'ansar an gane ko daga cikin mutanen Madina sai annabi ya ce bi kamata ya wadi ya ce wazunun wazunu nawatin min zahab wani ma'audi ne dai na daga zinariya abu dai mai dan gagwabi kuwa na nuwati na daga wani kayan abinci ne haka na zinariya sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai aulim walau bi shatin je kai walima ko da dabba ce haka karama ka yanka kai walima ta kayan aure an gane ko shi ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam anan malaman hadisi sun yi bayani an gan shi da abin lalle-lalle ko abin gomash-gomash na amaryan ne da ya taba shi mun fahimta kamar ba na jikin shi ba ne ba na idan sun nan gaskiya gwamra ya makwa gane shi wala ko ba ka a gyara su kamar yanzu da ake bi makeup makeup an gane ko ta ciko wannan dinta da makeup fuskanta da makeup kai kuma ka zo da harashen da ka da ka zo wannan kawai sai ka rungume ta barakallahu fiki masha Allah sai abu makeup ya taba shadda to an ga namiji da makeup a jiki ko wani abu haka da sahe kuma kai da sahe sai ka sanyo shadda Allah mana gafara irin shi ne haka ba kwa gane ba sai zuwa nan gaba insha Allah na'am Malai ya ci gaba da cewa ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به akwai bayani nan kuma lokaci yayi auren wannan wato shiga da yi da Aisha radiyallahu anha kuma da yadda aka shar'anta kiran sallah ina akwai dan dogon bayani baiti na 47 zan mu tashi insha Allah kanin lokacin sallah ya gabato fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara ya share shi daga kirazan mu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin ربنا اقض هوائجنا وهائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين واقض هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته